لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمه الله يومنا 23 ga watan Dhulqa'dah hijiran ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam 1447 wanda ya dace da goma ga watan biyar shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin arrahikul maktum wannan shi ne karatunmu na 27 ba muna ci gaba ko kuma mun fara bayani dangane da wato asilin bayani game da danganan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ainihi wato dangin annabi alaihi salatu wassalam mai bayani cewa wato asilin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana danganan shi ya kasu gida uku to malam ya ce wa fi ma yali cikin abin da zai zo alajizawus salasa wato kashe-kashen guda uku ga sunan min nasabihi daga danganan shi da asalin shi azzaki wanda yake dangane ne asali ne mai tsarki bi tartibi ga yanan za a kawowa da tartibi a jere aljizul awwal bangare na farko wato shine Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah ibn Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib wanda ba shi ke cewa Abdul Muttalib bawon shi ke da shadda ba lamun Muttalib bawon shi ke cewa ko Muttalib shi ko Muttalib مطلب فده عبد المطلب واسمه شي عبد المطلب كاكان النبي عليه الصلاة والسلام سنن شي شيبة yanan sunan ya sheba wannan lakabi ne na abdulmuttalib amma sunan shi na kwarai shi ne suna na zane muna ganewa ko? wato sunan banzan shi yadda ba wuce gita sunan banza ko shi na abdulmuttalib shi ake ce malakabi amma sunan na kwarai shi ne shaibatu ibnu hashim shi kuma abdulmuttalib dan hashim ne wasmuhu shi kuma hashim shi ma dai ba sunan shi ba ne amr sunan ya amr ibnu abdi manaf shi ma hashimu laƙabi ne nashi mana sunan banza ne nashi an kira da wannan suna ne saboda wata ma'ana wani aiki kyakkyawa da ya tashi yana yi shi sa aka mai lakani da sunan hashimu kamar yadda za mu zo nan gaba mu gani amma suna na kwarai amr amr ba umar ba amr kuma ba amru ba amr kawai ko ka ce amru kakkaja amru kawai amru wannan wawo din da ka gani ba a yanta ba cewa amru ko dai ka ce amru ka tsaya kan ra kan sukun ko kuma ka ce amru ba tare da kaja ba amru ibn abdi manaf dan abdi manaf wasmuhu shi kuma abdi manaf dinnan sunan ya al-mughira sunan ya mugira shi kuma ba na dai laraba al'adar su ce din mai suna sai an mai sunan banza sai an mai suna na lakabi to suna da mana al-mugira to shi kuma wato hashim din nan dan wane ne ibnu qusay muna ganewa ko ko kuma shi abdi manaf wannan shine baban wato shine baban Hashim ko yabo wanda Hashim suna ya Amr to shi ko baban shine Abdul Manaf to shi Abdul Manaf shine Qusay ka sunan Mughira kai Ibn Qusay shi kuma Qusay din malam yace wasmuhu Zaidu shi kuma sunan ya Zaidu shi ma dai kaga Qusayyu ba sunaye bane sunan banza ne nashi amma sunaye na zaje shine Zaidu Zaidu kuma suna ne mai girma Allah ya faɗe cikin Qur'ani yace balamma qada zaidun minha watara lokacin da Zaidu ya kare bukata da ita zawwajnaka Ibn Kilab shi kuma Qusay dan Kilab sunan baban ya Kilab Ibn Murra shi kuma Kilab dan Murra Ibn Ka'ab dan Ka'ab Ibn Lu'ay dan Lu'ay Ibn Ghalib dan Ghalib Ibn Fihr dan Fihr wa huwa shi fihir din nan al-mulaqab shine wanda ake malakabi bi quraish da quraish yanan quraish sunan mutum amma aka dangana zuwa ga wata jama'a aka sanya mata sunan wannan mutunan saboda wata rawa da ya taka a rayuwar shi wanda duk gaba ɗaya dangin shi ba a samu wanda ya taka irin ta ba shi yasa aka kira shi da wannan sunan gaba da aka kira kabilar da sunan shi to shine fihr quraish kuma kalma ce ta qur'ani ne ila fi quraish Allah ya ce saboda saban quraishawa to shine wannan fihr din wa ilayhi tantasibul qabila kuma zuwa gare shi ne kabilan laraban da ake cewa quraishawa suke dangantuwa ma'ana yana cikin kakanninsu to shi kuma fiyar din na wanda shine Quraysh ibn Malik dan Malikun ibn Nadhr shi kuma dan Nadhr ne wasmuhu Qais shi kuma wato an-Nadhr sunan shi Qais shi ma dai ba sunan shi bane nazari shi kuma an-Nadhr ibn Kinana dan Kinana ne ibn Khuzaima shi kuma Kinana dan Khuzaima ne shi kuma Khuzaima ibn Mudrika dan Mudrika ne wasmuhu Amir shi kuma Mudrika din nan sunan shi Amir ibn Ilyas shi kuma Mudrika din nan dan Ilyas ne ibn Mudar shi kuma Ilyas dan Mudar ibn Nizar shi kuma Mudar dan Nizar ibn Ma'ad dan ma'ad ka taba jin sunan nizar mutum mai sunan nizar ha ya cikin mi labis can nizar suna ne daga cikin sunayen kakannin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin laraba za ka wannan sunan da yawa muna da malamin da ya koya mu tawhidi sunan nizar Nizar bin Hashim sunan yake ya koya mana tauhidi ya koya mana Fathul Majid to cikin Laraba zaka ji wannan sunan da dama wannan kakanni na Nabi sallallahu alaihi wasallam kadan ne cikin su zaka samu sunayen su a cikin mu ko ba haka ba yawa kusai da waya ka samu kusai mama ba a rasawa yanzu ibnu ma'ad shi kuma nizar dan ma'ad ne ibnu adnan shi kuma ma'ad dan adnan ne wannan shine bangare na farko wanda duk malamai sun yi tibaki tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa adnan haka abin yake nan ba sabani duk waɗannan kakannin na ya tabbata haka ne kakannin shi aljuzu tsani bangare na biyu ma fauka adnana shine abin da ke saman adnan mana adnan dan wane ne tuna kai sabani wa adnan shi kuma adnan huwa ibnu udad dan udad ne sunan baban shi Udad ibn al-Humaysa shi kuma dan al-Humaysa ibn Salaman shi kuma dan Salaman ibn Aus shi kuma dan Aus ibn Buz shi kuma dan Buz ibn Qamwal shi kuma dan Qamwal ibn Abi Awam shi kuma dan Abi Awam muna ganewa ko ibn Nashid shi kuma dan Nashid ibn Haza shi kuma dan Haza ibn Baldas shi kuma Haza dan Baldas ibn Yadlaf shi kuma Baldas dan Yadlaf ibn Tabikh shi kuma Baldas din nan dan Tabikh ne ibn jahim shi kuma tabif dan jahim ne ibn nahish shi kuma jahim dan nahish ne ibn mahi shi kuma nahish dan mahi ne ibn ayb shi kuma mahi dan ayb ne ibn abqar shi kuma ayb dan abqar ne ibn ubayd shi kuma abqar dan ubayd ne ibn da'a shi kuma dan da'a ne ibn hamdan dan hamdan ibn sambar dan sambar ibn yathribi shi kuma dan yathribi ibn yahzan shi kuma dan yahzan ibn yalhan dan yalhan ibn arwa ibn arawa shi kuma dan arawa ibn ayb dan ayb ibn dishan dan dishan ibn aysar dan aysar ibn afnan shi kuma dan afnad ibn Aiham dan Aiham ibn Muqassir dan Muqassir ibn Nahid dan Nahid ibn Zarih dan Zarih ibn Sumay dan Sumay ibn Muzzi dan Muzzi ibn Auda dan Auda ibn Aram dan Aram ibn Qaidar dan Qaidar ibn Ismail dan Ismail ibn Ibrahim dan Ibrahim alaihimus salam daji wannan shi ne ɓangare na biyu daga cikin ɓangaren da wato malamai suka yi sabani a cikin shi aljuz'ud tsari ɓangare na uku ma fauka ibrahim shi ne abin da yake birbishin annabi ibrahim annabi ibrahim ɗan wane ibn tarih wa ibn tarih shi annabi ibrahim ɗan tarih ne wasmuhu azaru sunan shi na zane azaru amma na ce mai tarih a shekaga azar dinnan baba annabi ibrahim yawa ibn nahur dan nahur ibn saru'a dan saru'a au saruga ko kuma dan saruga ibn ra'u dan ra'u ibn falakh ɗan falak ibn abir ɗan abir ibn shalak ɗan shalak ibn arfahashdal ibn sam ɗan sam ibn nuh alaihissalam ɗan nuh alaihissalam ibn lamik shi kuma nuhu ɗan lamik ne annabi nuh alaihissalam yana kaga tsakanin annabi ibrahim da annabi nuhu uba nawa ke akwai ha bakwai ko tara a daga daga azar sai na hur din tsaro kaga nawa kenan uku kenan yawa akwai wanda aka ce wasu mu musa nan ban da shi kari ne yawa to ibnu lamik shi ne dan lamik ne ibni matushalakh ibnu akhnukh dan akhnukh yuqalu shi akhnukh dinnan ana cewa cikin tarihi huwa idrisun nabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi idris ana kiran shi da idris kuma ana kiran shi da akhnukh din sunayen shi ne ibn yard dan yard ibni mahla'il ɗan mahla'il ibn qainan ɗan qainan ibn anush ɗan anush ibn shif ɗan shif wanda ba shi ke ce ma shitu shi ne shif ibn adam alayhi salam shi kuma shitu ɗan annabi adam ne alayhi salam bukaji waɗannan su ne wato ɓangarori guda uku na danganan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan ka game su ka rika aje sabani to daga nan tun daga annabi sallallahu Alaihi wasallam zuwa annaba adam ka ji danganan manzan Allah in kuma ka rike sabani sai ka tsaya daidai a dinana ka yi shiru kawai kai ma haka za a bin tarihinka a yi ta bin tarihinka har sai an kai ga annaba adam amma ba za a yi bi na tarihin yake yankakke ne babu shi ba a san shi ba amma akwai shi yana nan ta kowa yana nan kowa dan annaba adam kowa aka yi tarihi aka ba salsala sai ka kai ga annaba adam gaskiya annabi adam ya ji daɗin shi shi duk tarin duniyan nan daɗin shi ne a ce gishi ne asali hayi na masu gudun haihuwa ga mai biliyoyi shi ya biliyoyi Allah ya bashi miliyar yoyin da yake gari shi duk ɗiyan shi ne gaba daya al'usratun nabawiyya iyali na annabi sallallahu Alaihi wasallam mana dangin annabi sallallahu Alaihi wasallam tu'rafu usratuhu sallallahu Alaihi wasallam malin ya ce an san labarin iyalin annabi sallallahu Alaihi wasallam dangin shi bil usratil hashimiyya da sunan dangi na hashimawa mana iyali ne fami ne ‘yan hashimu, nisbatan ana danganta su ne, ila jaddihi ya zuwa ga dan kakan shi, hashim ibn abdi, mana hashim ɗan abdi mana muka ce musu ne na kwarai? yanzu muka wada sunan hashim. Sunan ya amur, Abdulmuttalib shi ne shaiba. wa idan malam yace to kenan tunda abin haka yake falnazkur shay'an to mu faɗi wani abu min ahwali hashimin daga halayen hashim wa man badahu da kuma halayen wanda ke bayan shi muna gane wa ku to malam yace na farko shine hashim qad aslafna mun riga mun gabatar can baya أن هاشما تولى لهاشم والذي تولى السقاية شيني واندا يدوك نوي شاير وح معنى شاير دا الهزي والرفادة دا كما واتو أبنشنس شيد شنس da ba da yawa alhazai nada a shayar da su a samu masa ruwan sha samu masa abinci kamar yadda na yanzu di yawan kowa sai ya shi sai ya ɗaifi ruwan zanzan ya sha kuma sai ya yau guziri in yana su yadda yake ruwan zanzan na yanzu kaɗo ko galibi an shewa ki inda ka ɗebo da yawa ko in ka sau da yawa ka sau babban bulo gaga dole a kwace shi don ba a shiga jirgi da abu mai ruwa amma an kima ne sai a bar maka shi nan madaidaici ne amma ka diba ka zan mutum miliyan ɗaya da wani abu wani lokaci ma mutum miliyan biyu wannan rijiyar da duk za ta kosar da kuwa duk inda ka yi cikin harami famfuna ne na zanzam gaya nan sama ga shekara dubu ba ma shekara dubu ba sama ga shekara dubbai wajen dubu uku ko dubu hudu rijiyar tana nan ana ta amfani da ita ba dan da abubuwa suka canza ba da arije sai ka je wurin ta ga famfo na wurin ta ka iba kai tsaye kana kallo kuma ka leka ka ga duk injinan da aka saba shekarun baya lokacin ba jama'a da yawa da suke mutane inda take duk sun yi kwankwanci suna ruwanta da ke zuwa sun yi kwanci su samu albarkar ruwa mutum na ta kwana cikin ruwa da can amma yanzu galibi ba inda ba yawan tambaya kai ba ba wanda zai gwada ba ma ina take sai dai ka sha ruwan ka koshi to da yawa alazai kana ga ana shayar da su kuma da yawa alazai ana ci da su to ya gabata cewa hashimu din nan shine wanda ya jibinci ya dauki nauyin shayar da alazai da kuma ci da su min bani min bani abdul manaf daga cikin ɗiyan abdul manaf din nan hina tasalaha lokacin da yayi sasanci ko kuma tasalaha banu abdul manaf lokacin da ƴaƴan abdul manaf suka yi sulhu wa banu abdul dar da kuma banu abdul dar can baya mun karanto mu kuma ci alaƙati samil manasubi abu sararraba ayyuka matsayika ko a bashi matsayin shi ya bayyana ma cikin abin da ke tsakaninsu duk ɗayan mutum guda ɗaya ne wa kana hashimun musira hashim ya kasance mawadaci ne shake ce mami musir wadata ke ila maisara to maisara shine mi wadata da sharafin ya zamanto mawadaci ne ya zamanto mai mai daraja ne kabir kuma mai girma ne ga wadata sannan kuma ga matsayi Allah ya bashi wa huwa kuma shi hashimu awwalu shine farkon man at'ama sarida wanda wato ya ciyar da abincin da ake ce masarid lilhujjaji ga lazai bi makkata a garin makka shi ne farko wanda ba lazai abincin da yake ce ma sarid sarid waina ce gurasa ce za a guguntawa inda duka gana ma gurasa matallar gurasa an kasai ba yayin kawai kima ba ya sa ma tumaki da albasa ya watsa ma mai ko to wannan shi yake ce ma mi da larabci shine sarid sai dai shi sarid asalin shi yadda yake in aka yanka gurasa to za a maka ruwan nama ne da naman sama misali kamar da yadda ake mawaina ai kaga waina ana zuba mata miya ko to sai dai su ba miya suke mai kabrewa ruwa irin kamar ruwan sulalan nama za a kyara su to sai a maka su saman saman gurasa ko biredi aka kikira sai ku ci su da ana ce mai fatta sai dai sudan galibi gidan mawadata ne za a ci wannan mare su almajirai sai dai a watsa masu wake sama aka gungunta muku burodi sai a watsa wake irin mai ruwan nan da ruwan shi da komai sai a maka sai biredi ya tafshi sai ku zaki ɗaukawa a sa muku mai da albasa da magi da yaji da sauran ku zaki daga kuna ci wannan mun ci shi sosai amma muka kai da kanmu ma muke mun riga mun saba amma da da farko muna tsantsanin shi to shi ne farko wanda ya ciyar da alazai wannan abincin da ake ce ma sarif wa kana ismuhu sunan shi ya kasance amr kamar yadda aka gabatar kuma summiya hashiman ba kira shi da sunan hashimu ba illa li hashmihi al-khubza sai saboda yana tara gurasa ya tara ta yi kira ta isa a daddatsa ma mutane a sa mata ruwan nama a ba mutane a nan zai baki to shi yasa ake kiran shi da wannan suna na Hashim ma'ana mai kakkare biredi ko mai kakkare waina wa huwa kuma shine awwal farkon man sannar rihlatayn wanda ya kirkiro balaguro guda biyu ya kirkiro ya koya ma mutane a zange balaguro wanda Allah ya faɗa ne Qurayshin ga Qurayshawa Railatu shita'i wa sayy balaguran sanyi da kuma balaguran zahi balaguran da za a yi lokacin sanyi da kuma balaguran da za a yi lokacin zafi to shi ya kirkiro masu wa fi yaqulu sha'iru a cikin shi ne mawaki yake cewa amru alladhi hashama as-sarida liqawmi amru alladhi shine wanda hashama as-sarida ya gugunta biredi liqaumihi ga mutanen shi qaumin mutane ne ba bi makkata a garin makka musnitina sun shiga cikin jarabawa ta shekara suna cikin mi wahala suna cikin yunwa shine musnitina daga sana ne ijab kuma suna bushe disin rami saboda tsananin wahalar rayuwa cikin irin wannan yanayi zangici da mutane mana shi ma bai labe kuka da babu ba tunda shi yana da to sai amfani da samuwar shi da wadatar shi zai taimaka ma bayan Allah sunnat ilaihi ar-rihlatani kilahuma an danganta balaguro guda biyu dukkan su zuwa gare shi safaru shita'i balaguro lokacin sanyi wa rihlatu asyabi da kuma balaguro lokacin zafi aiki nawa aka bari daga cikin aikin shi aiki bi muka faɗi ko awwa daga cikin ayyukan alherin da ya zaki wa min hadithihi malam yace yana daga cikin labarin shi Hashim annahu kharaja ila ash-sham tajiran cewa lalle shi ya fita zuwa ƙasar Sham wato yana dan kasuwa da sunan kasuwanci daga Makka kasan mutunan da yake Makka za a yi Sham sai ya bi ta Madina shama ita ce Siriya. Waɗannan ƙarimal Madina, to lokacin da ya zo Madina ta zauwaje Salma, sai ya auri wata mace da ake ce Salma binta Amr, diya Amr, ahada ko ahadi bani Adi, ɗaya daga cikin iyalin Adi ibnin Najjar, ɗan Najjar. ka san dama mai yawan balaguro wata rana sai kaga ya game da gaman shi inda yake balaguro yawwa sai kaga wata ta kufa shi domin a ce mutum ya zagaye garuruwa yana yana kasuwanci bai yawuri ba wani gari kwai wahala shi kenan cikin yawace-yawacen da yake na kasuwanci to sai ya ga salma ɗaya amur ɗaya daga cikin wato ɗiyan adi ɗan najjar wa kama inda ha kuma ya zauna a wurinta bayan ya aure ta sun makaraja ila shari a madina ya aure ta kenan wucewa ma ne zai sa'an nan sai ya fita zuwa sham wa hiya inda aliya ya barta a wurin iyalinta qad hamalat bi abdul muttalib ta samu juna biyu da ɗan shi abdul muttalib fa mata hashimun to sai hashimu ya rasu bi Gaza a garin Gaza wanda NBBC ke ce ma Gaza sunanta Gaza ba Gaza ba kasan turanci baya da shadda baya da shadda kuma ZB yake wurin rubuta Gaza amma kuma tunda ba su da shadda sai dai su ce Gaza amma wannan abin nan din zai din guda biyu shadda ce ai Gaza amma MBBC sunanmu ne na namu na addini na larabci amma MBBC sun kwaci sun koya mu sai dai mu ce Gaza kaje mutanen na tarike mu Gaza mutanen Gaza na shan wahala ko ba Gaza take ba Gaza take to a wannan gari na Gaza nan Hashim ya rasu min ardi Palestine daga ƙasar Palestine tun wancan lokacin wa waladat imra'atuhu salma matar shi salma ta haifan mashi abdul muttalib abdul muttalib shekara ta 497 miladiya wana bayan wucewa annabi isa da shekara 400 shekara 500 da ba uku wa sammathu shayba da ta yi shi sai ta sanya mai suna shayba me yasa ta sanya mai suna shaiba li shaibatin saboda wata hurhura kanat firasi da ta kasance a saman kanshi ko da aka yi shi da ya hurhura kwara guda kawai sai ta sai ta yi amfani da wannan hurhura ta samu shaiba kawai wajalattu rabbihi ta shiga renan shi bi baiti abiha a cikin gidan babanta bi yasriba a garin madina walam yash'ur bihi ahadun kuma babu wanda ya san da Abdul Muttalib dan Hashim din nan ga uban shi kuma ya rasu min usrati bi Makka daga cikin dangin shi a garin Makka babu wanda yake da labarin Abdul Muttalib cewa baban shi Hashim ya wuce ya aure wata mace hatta ya duba a sani ba wa kana li Hashim Hashim ya kasance yana da arbatu banina yana da iya maza guda hudu wa hum asad na barkonsu shi ne asad wa abu saifi da abu saifi wa nabla da kuma nabla wa abdulmuttalib da abdulmuttalib wa khamsu banat kuma yana da ɗiya mata guda biyar ta barkonsu wahiyar shaffa'u ita ce shaffa'u wa khalida da khalida wa bu'aifa da bu'aifa ruqayya wa junna dubiyan shi ne guda hudu ma abin nan guda biyar mata yanan ɗayan shi tara maza hudu mata biyar na biyu abdul muttalib kaka na farko kenan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace kad alimna mun riga mun san mimma sabaqa daga cikin abin da ya gabata anna siqayata warifada lalle shayarwa da ciyarwa ba da hashimin bayan hashim sarat ta kasance ila akhihi al-muttalib bin abd manaf ya zuwa dan uwan shi al-muttalib dan abd manaf wa kana sharifan shi ma ya zamanto wato mutum ne mai daraja muta'an kuma mutum ne wanda ake maladabi da biyayya da fablin mutum ne mai daraja mai falala mai kaumi a cikin mutanen shi kanat quraishu quraisha sun zamanto tusammihi suna kiran shi da sunan alfayyaba wato gulbin arziki ko kuma gulbin kyauta li sakha'ihi saboda kyautar shi ta kai inda ta kai shi yasa ma suke cewa alfayyab alfayyab ya unshadda gare shi mana gulbin kyauta ce ka san da kyautarka ba za ka kai ba za ka kai gulbi kyauta ba saboda shi ba ya hana kowa kowa zo yi ba yake ko ba haka ba ba kuma da kyautarka kana iya hana wasu ka ba wasu shi kuma gulbi ba ya hana ba kowa sai ya yi ba an sai kyautar shi mata ma yawa in ya wanka sai ka ga abin ya ma yawa cikin gonarka saboda yawan kyautar ma sai ka gaba na da waya ka samu ka yi aiki kaga shi ba a kaiwa kyauta irin ta shi to saboda kyautar shi suke ce mai alfayyab walan ma tsara shaibatu lokacin da shaiba din nan abdulmuttalib wanda ake ce ma abdulmuttalib ya zamanto wasifan ya zamanto matsakaici ne ya ɗan girma haka au fauka zalika ko kuma sama ga haka nan ibnu sab'i sinina lokacin da ya zamanto ɗan shekaru bakwai au thamaniya sinina ko kuma ɗan shekaru takwas sami abin muttalibu sai muttalib ya ji labarin shi farahala fi talabi sai ya balaguro a wurin neman shi falamma ra'ahu lokacin da ya gane shi ya kalle shi kawai ya ga yayi kama da Hashimu fabat ainahu sai idanun shi suka zubar da hawaye ya ta kuka au ya ga dan dan dan uwan shi wa dammahu kuma ya rungume shi wa ardafahu kuma ya doke shi bayan da ya an gaisa da da dangin shi na bangaren mahaifiyar shi kakan shi da kakan shi da dangi duka dai ya gaisa da su kuma ya gaya masu cewa ga abin da ya zo ya zo ya dauke shi ne ya dauke shi wa ardafahu sai ya goya shi baya ala rahilati abu sa tago shi famtana sai ya ki hawa hatta ta'zana lahu ummu har sai da mahaifiyar shi ta mai izini Salim al-Muttalib sai Muttalib ya roke ta an tursilahu ma'ahu ta bar shi ta tare da shi famtana'at ita ma sai ta kiya fa qala sai ce innama yambi ila mulki abi yaran nan fa tafiya ne zaye ya zuwa mulkin baban shi wa ila haramillah kuma zai tafiya ne haramin Allah fa hadinat lahu da ta ji haka shikenan tace to ta bada izini a ce da shi amma da ta kiya amma da ta ji labarin cewa wato matsayin uban shi zai tafiya ya hau shi ma za a bashi wani bangare na ainihin sarauta da shugabancin da ke gababan shi sa'annan kuma zai tai dakin Allah haramin Allah zai tai su ne shugabannin harami kaga ai dole bar shi tai wurin da kowa ke fata ya je sai shekara shekara kai yanzu ga ka gaban wurin kuma cikin jagororin kasan ba wanda yake kin ya ce ba ya zama maka sai sai ba mutunan kwarai ba ne ya ce maka je maka ka zanna an ba ka wuri da yanci da komi ya kagawa abinda zai hana ka duk sati ko kuma duk kullum nan za ka sallah inda kake sai ka gangaro ka yi sallah cikin haramin makka ai kasan ba darajar da ta kai haka kullum kana bakin dakin Allah ka yi azar ka yi la'asar ka yi magariba ka yi isha'i dawabi ga yanar sai ka gashi umara da lokacin da ka so ka yi to saboda haka sai ta ba izini ta ce a ta yi tayar da ba karima bihi makka sai ya so maka da shi murdifahu ya goyo shi baya alaba iri abu sarakumin shi wa qala nasu sai mutane suka ce ya da abdul muttalib suka ce yawwa ga abdul muttalib na muttalib din shi ya goyo shi su ba san sunan shi ba sai suka ribin bawa ne ya samu da yadda yi sai suka ce daga nan sunan ya bi shi amma sunan na kwarai shaiba to daga nan nan shikenan fa qala sai yace wai hakum yace kai mutane ku yi shiru muna nan ba ne irin wannan abu kusan kowa ne ba inna ma huwa ibn akhi dan dan uwana ne ba Hashimu dan dan uwana Hashimu ne na goyo ba kama indahu sai ya zanna a wurin Muttalib din hatta tara'ra asire ta sa asire kare girma thumma innal muttaliba sa'annan Muttalib din nan halaka ya rasu bi radman a wurin da ake ce ma radman min ardil yaman da kasar yaman fa wali yabadahu abdul muttalib saraka sai abdul muttalib ya yi shugabanci bayan shi ba kama da kaumi sai tsaida ma mutanen shi ma kana aba'uhu irin abin da uwayen shi suka zamanto yuqimuna li qaumihim suna tsaida ma mutanen su mana kawai sai ya bi sawun uwaye shi magabatan shi irin da abin da ake shi ma sai ya ci gaba da shi wa sharufa kuma ya samu daukaka fi qaumi a cikin mutanen shi sharafan daukakar da lam yablughu ahadun wani bai taba kaiwa gare ta ba min aba'i daga mutanen shi uwaye shi ashe shi ma akwai wanda zai ce mai akwai wanda zai ce mai ja daga nan shi ma zai dan irin nashi to kaka ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wa azuma khataruhu fi kuma girman shi ya ƙara girma a cikin su da darajar shi ma'ana dai ya samu ɗaukakar da ba taɓa samun cikin dangi da kakanni da uwaye wanda ya taɓa samun irin tashi ba. Walamma mata al-Muttalib lokacin da Abdul-Muttalib a al-Muttalib ya rasu, wata ba Naufal sai Naufal ya abin nan ya mamaye ala arkahi Abdul-Muttalib a bisa kaddarorin Abdul-Muttalib. Ba ga sabahu iyaha, ma'ana kaddarorin da aka bar mashi ne nashi da muke ya bashi fagasabahu iyaha sai ya kwace mai su fasala rijalan min quraishin sai ya tambayi wasu mutane daga cikin quraishawa an nusrata ala ammi shi Abdul Muttalib kaddarorin shi ne na baban shi amma ne zo ya kwace cikin dangi shi ma dangi ne ba wai yawa irin manyan mutane da wanda za su ganin wato ka bar yaro da irin wannan dukiya mai yawa zo ya wuce su sai ne mu taimako al'ami ya kan dan uwan baban shi dan Allah a zuwa mai magana kwato mai hakkin shi a bashi wa qalu sai suka ce la nadkhulu bainaka wa bain ammika ba za mu shiga tsakaninka da dan uwan babanka ba mana sun goyi bayan dan uwan baban nashi domin abin da ya ba daidai bane tunda ya girma har ya tsaya matsayin baban shi me ya kamata a yi sai a bashi kayayyakin shi a baya duk abubuwan da ya gada na baban shi to sai haka su ma sai suka goyi baya suka ce ba su yarda ba ba su shiga tsakanin su fa kataba ila akhwali sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga ƴan uwan mahiye shi mutanen Madina in banin Najjar daga banin Najjar abiyatan ya rubuta musu wasiƙa ta baiki waƙoƙi ta san waƙa wurin balarabi tana da tasiri waka ta baki ba waka ta kiɗi ba waƙoƙi ne ya rubuta ya stanjidu yana neman agajinsu da gudun musu su kama mashi usara khalihu abu sa'ad ibnu ali sai dan dan uwan mahaifiyar shi wanda ake ce ma sadi dan ali ko abu sadi dan ali ya taho fi 80 rakiban tare da mahayan dawaki guda 80 hatta nazala bil abwahi har sai da ya zo ya shida a wurin da ake ce ma al'abba min makata daga garin makka ba talakawa abdulmuttalib sai abdulmuttalib ya gamu da shi ya taro shi ba kala sai ce almanzilu ya khal ya ce muje kai ka masauki ya kai khal ɗan uwan mahaifiyata ba kala sai ce la wallahi ya ce kai ce wallahi ba wani masauki da zanen tafiya ni ban zo don huta ba hatta alqa naufalin sai na gamu da naufal wanda ya kwace ma dukiyarka in na gamu da shi muka kara sa'annan sai yanzu in huta in san masauki na amma ni ba wannan ya kawo ni ba in ba aqbala sa'annan ya tawo fa waqafa ala naufala yazo ya tsaya kan naufal wa huwa jalisun yana zane fil hijr a cikin wannan yar katangai ta Ka'aba yar gajira wannan wanda ba ida kai tsawon Ka'aba da ita ba ita ke ce ma al hijr ma mashayikhi quraish tare da dattijan quraishawa yana zaune fasala abu sadin fasalla abu sadin sai ba sai abu sad din nan ya zara takobin shi wa qala yace wa rabbil bait yace na rantsi da Allah malicin wannan dakin la in lam tarudda ala ibn ukhti in baka maida ma dan dan uwata ba dan yan uwata ba arkahu kayayyakin shi da ya gada law makinanna minka da sai ba yace wallahi sai na tabbatar da wannan takobin akanka bana sai na sari ka da wannan takobin wa qali sai ce radatu ala yace na bashi abin ya hakuri na mai da bai kai na tsoraci ne ba shahada alai mashayikh quraish sai ce to dattijan quraish za ku yi shaida akan shi cewa ya tabbatar da kayan da ya kwace ba nashi bane na yaron nan ne kuma an kwata an maida mai abin shi kakku yadda wani abu ya ƙara faruwa ku ne shaida thumma nazara abdul muttalib thumma nazara ala abdul muttalib sannan sai yayi masaukin da abdul muttalib ya shirya mashi ba ma fa qama indahu talata sai zauna wurin shi kwana uku thumma tamara sannan yaje umra wa raja ila al madina sannan ya koma madina tun lokacin kaga suna umara a wancan lokaci hili ne kawai babu komi ba masallaci ka'abace kawai gidan na ita kadai sai hili duk yawayanta gidajen mutane ne safa da marwa ma hili ne duwatsu ne ga sunan kana gani kuma wurin haka ƙasa ce wurin da duwatsu da haka ake da wafa domin da za su sassa da duwatsun babu wannan kayan aiki to shi kenan da yau mara sai koma madina falamma jara zalika lokacin da wannan abu ya gudana halafa naufal sai naufal ya kulla kawance da abuta da bani abdi shams ibn abdi manaf wato bani abdul shams dan abdul manaf ala bani hashim akan cewa nan gaba in bani hashim suka tado wani abu mu tare mu yake su kuna ganewa ko da ya ga an yaka nan tunda ba wanda ya shiga mashi ya ce to bari ya samu abokan kawanci yawwa yawwa abokan wada waɗanda za su je kama mai wada in wada ya taso kamar yadda turawa suke suna ga shugaba amurka yakin nan da ake me yake cewa yau ake yi faransa ta yi banza da abin ingila ma ta yi banza ta ki kama ba ku iyawa dole sai an kama mu su kuma iran ɗin wai kama musu ku kadai suke abinsu kuma kukun da ne kuna yi ai ya kamata kawai ku yi ta fada da su su ba saba mayin yakin ba kusan 'yan kwanakin nan ne kawai suka fara yaki ku kuma kun shekara ɗari yaki kuke amma duk da haka nan sabon shiga fagen yaki kuke sai an kama muku duk ƙarya ce a shi kawai suke to saboda haka da ya ga an zo wannan an taho da mahaya guda tamanin kowa da makamin shi za a faɗa in faɗa ya kama ya ga shi kuma babu wanda ya kama an yi shiru to sai ce bari ya kulla kawance da shi da bani abdu shams akan bani hashim duk in wani abu ya faru kawai su kama a yaƙe su walamma ra'at khuza'atu su kuma kabilan khuza'atu lokacin da suka ga nasra banin najjar cin nasaran banin najjar da abdul muttalib ga abdul muttalib goyen bayan da suka mashi qalu sai suka ce nahnu waladnahu kama waladtumu mu muka haife shi kamar da kuma kuka yi shi fa nahnu ahqqu bi nasrihi saraka mu ne mafi cancanta game da taimaka mashi kasan mutum da adam dama haka yake kana ganin mutum ba ruwanka da shi sai gaida kama ka kyakkyale shi to durar da ka gaida wata daukaka kuma sai ka lallabo wurin shi sai ka kawo ma wani tarihi wanda babu shi ƙwarai kawo ka ba shi wani tarihi na banza kawai kuma ƙarya ce kuma durar da abin nashi matsayin nashi ya rasa shi kuma sai ga ka kawai sai kai ba lokaci alishi ba ka jin koya na wancan tarihin da ka gaya mashi da dama mutum ba wanda ya san wane ne shi sai Allah ba ka san wannan mutumin da kake gani me za ya zama ba shi yasa inda kana da kunya to ya kamata duk wanda ka gani ka gaida shi duk wanda ya gaida ka ka amsa dan baka san wane ne shi gobe ba baka san wa zai maka rana ba yawwa kakka ci mutuncin mutum kakka wulakanta mutum kakka rena shi kakka kaskanta shi baka san wane ne shi ba wata rana da Allah kai shi wani matsayi wanda ka mai wulakanci ka mai wulakanci in kana so ka gana da shi sai kuma ka yi ta kewaye kewaye ta ce ko yaushe kake ji kai dai da Allah a sa wani ya mai magana ba ka yawa saboda ka san aika aikar da kai kuma ka san bai mance ba saboda aika aikar da kamai ba ta da kyau shi yasa ba a san bi ba a san rena mutum ko wulakanta shi shi yasa Allah ta'ala ba ya manzo Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wulakanta dan adam ya hana rena dan adam ba ruwanka da shi in ba ka wata harka da shi dai ya gaida ka ka amsa in ya zo wurin ka ma ba ka da abun bashi kakkaci mai mutunci domin ita duniya yau gare kare gobe ga ɗan'uwa haka take. Wadalika an na umma abdi manafin binu malam ya ce, abin da ya sa saboda uwa abdi manaf daga cikinsu take. Abdi manaf ɗin, kakan nasu. To daga cikin suwa take, daga cikin balin na jihar take, mutanen Madina ɗin. Ba dakhalu daren naduwa sai suka shiga daren naduwa su ma. ɗakin shawara kenan wa halafu bani hashimin su ma suka ƙulla ƙawance da banu hashim ala bani abdishams wa naufal akan su ma za su yi fada da bani abdishams da naufal kamar yadda su ma wato wadan naufal ya da shi da mi banu abdishams su ma sai suka ƙulla ƙawance da bani hashim وهذا الحلف wannan abuta ko kuma wannan kawancan wallazi sara shine wanda ya zamanto sababan mafari li fathi makkata ga bude garin makka kama sayati kamar yanda zai zo nan gaba insha Allah ta'ala wannan dai shine wato takaitaccen tarihin waɗannan mutane guda biyu kuma mun ga tsaftar su da kirkin su da nagartar su wadan komai ba saboda za su yi managarci wanda yi kowa nagarta isa su ma Allah ta'ala ya nagartar da su ya inganta su sosai saboda wanda za a fitarwa ta tsatson su ya fi kowa daraja domin ka arena mai kakannin shi da uwaye shi abinda muka faɗi dai da Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya bi mana Allah ya sa mu gyara ba tambaya ko Allah ya shahi mana hawayenmu Allah ya biya mana bukatunmu wannan zafi da ya tsanani Allah ta'ala kawo mana saukin shi Allah ka shayar da mu ruwan da za su sauƙaƙa mana shi ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci abin da muke karantawa Allah ka sa ya amfani mu duniya mu da lahiran mu ya Allah Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wallo garin nan namu na marara Allah ka kawo mai alkhairi ya Allah Allah ka kawo mai ci gaba na addini da na kasuwanci ya Allah da na zamantakewa ya Allah ka kasan mu ma gaba da ya Allah Allah ka hada kanmu Allah ka samu so juna mu rungumi juna ya Allah Allah ka samu tausaya mu junan mu ya Allah Allah ka samu kare da duniya lafiya waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rama Allah ka sa sun huta Allah ka gama mu da su gida aljanna Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah Allah ka raba su da gurbacewa tarbiya ya Allah duk wani alkhairi Allah ka da matasan mu da shi ya Allah duk wani sharri Allah ka raba matasan mu da shi ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah Allah ka ba su ilimi mai amfani ya Allah ka ba su aikin da zai amfani addinin mu da kasan mu da al'umman mu gaba ɗaya ya Allah Allah ka samu dace ya Allah Allah ka shahi mana wayan mu yan kasuwan mu kanana da manya Allah ka taimake su ya Allah Allah ka yi musu maganin dukkanin matsalolin su ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين